الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جحاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كام يوم بقي قوسا ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بوليد نبي هدو دا أربعين وما يوم قوسا بقي ميلادية دبوليد قوم شا ترى وأن مجلسينا من تارن البركة لنكي كراتون ودنا التفي قدابير قاوة للتافن رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل سيرة صحابية تفرقوا أجير صحابي معتا كتشنا نخديجة رضي الله عنها من جي درجو جنتا دكما فللولنتا سيماليتي موقف كريم موقف كريم wata matsaya da na na'isha radiyallahu anha take da ita wacce take mai daraja mawqif idan an ce mawqif a sutari a tarihi inda ake son ka tsaya kai ma ka kalla domin ka ɗiba abin da za ka ɗiba a ciki kuma kai koyi shine mawqifi an aisha ta radiyallahu anha qalat daga na na'isha radiyallahu anha tace kafin mu shiga wannan yana nuna maka shaidar yadda matan annabi sallallahu alaihi wasallam kishin su yake suna kishi amma kishin su na adalci kishin su kuma mai tsafta ne kishin su na son su samu wajen zama ne a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ba na tayar masa da hankali ba sabanin mata da yawa a yanzu kishin su na hauka ne da kuma rashin natsuwa da kuma sa mijinsu ya zama kai ya zauna lafiya to ta ce awwalu ma budi abihi rasulullah sallallahu min alwahyi ru'ya salihatu fi an farkon yadda lamarin annabi sama ya fara abinda aka fara ma annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya yi nufin ya mai da shi ya zama annabi ya aiko shi a matsayin annabi to farkon abinda aka fara masa shine ar-ru'ya as-salihatu fi an kyakkyawan mafarki a bacci fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqi subh sai zama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya ganin wani mafarki a cikin baccinsa illa ja'at face wannan mafarkin ya zo masa mithla falaqi subh kamar yadda hasken safiya yake zuwa qul a'udhu bi rabbil falaq al falaq malamai suka ce shine inshiqaqul fajr shine ketowa alfajr ko tulu'ul fajr shine alfalaq to illa ja'at mithla falaqi as-subh face wannan mafarkin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo masa kamar yadda alfajr yake ketowa shi yasa wasu malamai suke ganin cewa mafarkin masu ilimin mafarki suke cewa mafarkin safiya to so tari ya fi zuwa da gaskiya mutum ya bacci ya mafarki da safe ko gab da asuba suke cewa wai ya fi zuwa da da alkhairi wallahu alam summa hubbiba ilayhi alkhala'u daga nan sai aka sanya mu manzal sama san kebewa baya son ya rika shiga cikin mutane annabi sallallahu dama yana musharaka da mutanensa ayyukan alkhairi hadisai sun tabbata manzon sama ya kasance duk wani abu da ake na alkhairi a al'ummarsa to yana tarayya da su amma duk abin da ya zama na al'adatul jahiliya ne abin da ya zama na jahiliya na maguzanci to manzon sama baya shiga sayyiduna amr ibn al-as radiyallahu anhu ya taba tambayar manzon Allah sun yace ko ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya taba halartar wani abu daga cikin abubuwa da ake na jahiliya manzon sama yace bai taba halarta ba amma su biya taɓa nufi ya je akwai lokacin da ake wasu kiɗe-kiɗe sai yi nufi ya je hadisi ne sahihi amma kuma daga baya ya kama hanya zai tafi sai Allah maɗaukaki sai ya sa mai bacci yi ta bacci aka gama sannan ya farka da ya farka shi ke na riga an gama Allah hana shi zuwa ƙa'idar Allah ita ce duk lokacin da zai aiko manzo to ba zai zama yana da asfafati sauda bakin tarihi ba a baya balle a masa gori da shi kaga ya salihu laqad kunta fina marjuwan qabla hada kaga kad kunta fina marjuwan qabla hada muna fatan ka zama wani abu kai mutumin kirki ne fa da kuma yanzu kawai bagal da rana saka gagal sai ka zo ka ce mana wani sabon abu kuma to annabi yana da kyakkyawan tarihi to kuma hubbiba ilayhi khala'u kenan daga nan sai aka sanya masa san kebewa annabi kuma ya zama yana son ya kebe fakana yakhlu bi ghari hira'a sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kebewa a kogon da ake ce masa kogon Hira kogo ne a cikin garin Makka sananne kogo ne mai zurfi wanda wani masu zuwa siyahat idan yawon shakatawa idan sun je ko ko a ziyaratu tarihiyya domin baya cin wajajen da a shari'a aka ce ka ziyarta to amma malamai suka ce babu laifi a halal ne idan mutum ya je makka ko da niyya umra ko da niyya aikin hajji ya je irin waɗannan wajajen ya gani ya je babu laifi mashahid ne tarihiyya to ba laifi mutum ya je halal ba lada ba zunubi to yana da zirfi ya tahannasu fihi ma'aiki sallallahu alaihi sallama yana bauta a ciki wa huwa ta'abbud at-tahannus ne riwaya ya fassara wasu suka ce uwa ne Urwatu ibn Zubair rahmatullahi alaihi wato danyar Nana Aisha wanda shine ruwaya a wajen Nana Aisha ya jiyo wannan maganar ta Nana Aisha wasu kuma suka ce a'a almajirin sa Ibn Shihab az-Zuhri shine yayi wannan fassara at-tahannuf akwai waɗanda suka ce ma Nana Aisha ita ce da kanta ta fassara ya tahannaf ce huwa ta'abbud lokacin da muka zo muka yi karatun at-tajrid as-sarih to a cikin dai mun yi waɗannan bayanan da kuma maganganun da malamai suka yi akan da aka ce at-tahannus at-ta'abbud to to to man ya'bud sannan man amara bil ibada duk sun tattauna malamai akan wannan domin lokacin وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها kaga ko wajadaka dhallan fahada kaga duk lokacin Allah ba ai bai ma'anin sama wahayi ba fa ayu nau'i min ta'abbud wasu suka ce ya ta'abbadu ala millati abihi ibrahim alayhi salam yana bauta ne akan tsarin addinin annabi ibrahim alayhi salam wanda dama kafin aiko manzon sama akwai wanda suke kan wannan akwai kirgaggu daga cikin larabawa waɗanda suna nan suna ruku da tsarin tauhidi da annabi ibrahim alaihi salam ya karantar a jaziratul arab allayali zawati al'adda akwai zawati al'adad darare waɗanda suke masu yawa manzon sama sai ya tafi qabla an yarja ila ahlihi yatazawwadu lidhalik in ya tafi can sai ya je ya zauna kwanaki darare da yawa qabla an yarja ila ahlihi kafin ya dawo wajen iyalinsa iyalin suna na Khadija radiyallahu anha ce a wannan lokacin ya tazawwadu bi zalik domin ya guziri in ya tafi can ba bara yake ba ba wani ke zuwa ba su sadaka ba yana tafiya da guzirin shi ثم رجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها إذن يجي كوانكي سيدا وجمع ترسى لأن خديجة رضي الله عنها سيساك ينبزري لن حكم حتى فجأه الحق وهو في غار حراء حر ملائكة شيني الحق ملائكة يمسع أتكي في غار حراء أولا قدود أكي مسكو وينهرا فجاء الملك فجاءه الملك سي ملائكة يزو مسع فقال قرأ سي سي مسع أبنا شن الحق وحي شيء وسوق فسر الحق وحي وحي شيء الحق وسوق فسر الحق عن نبوة عن نبتة وكذا أقي علاقة تكان alhaqqu almalak da alhaqqu alwahyu da alhaqqu annubuwwatu alhaqqu almalak almalak huwa alladhi ata bil haqq ka gani ba huwa haqqun sannan alwahyu alhaqqu annubuwwatu alhaqq da za ta yi dauka to sai mala'ika ya zo masa fa qala qra sai ya ce masa yi karatu qala ma ana bi qari sai ce ni ba zan yi ban iya ba ma na karatu ma ana bi qari ni ba mai karatu bane ni ba mai karatu bane kaga nan yayi amfani da sifarsa shi ma ana bi qari kaga bai ce la aqra'u ba tunanin manzalar sama kila wani abu zai faru nan gaba ya zama yana kan amma yanzu da kake tambaya ta to ma ana bi qari ni ba na karatu ai laysa min wasfi al-an al-qira'ata aw al-qira'at baya cin sifata yanzu ba na karatu ni ban iya karatu ba قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني zalla sun ya ce fa akhadai yanzu na Aisha radiyallahu anha ta tashi daga bada labarin ta ta koma suna bada labarin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko dai kai tsaye manzo Allah sama ya faɗa mata ko kuma ta yi riwaya ne daga babanta sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu a matsayin sana wanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun tuni kafin a masa wahayi قال فأخذني فغطي سي كاما عنوان الملائكة فغطني يماتي حتى بلغ مني الجهد حسيدي قد يدي ثم أرسلني لجنسي سكا فقال قرأ سي ساكت في وهي كرات قلت ما أنا بقارئ إن سنبا بقرات مني فأخذني فغطني الثانية يساك كاما يماتيني na biyu hatta balagha minni aljahda hatta da kai matuka wajen gajiyar da ni aljahd bi fathi aljini almashaqqa wahala ke ya gajiyar da ni ya wahalar da ni kuma arsalani daga nan sai ya sake ni fa qala qra sai ya ce yi karatu qultu ma ana bi qari'in fa akhadhani fa ghattani thalithata ya sake kama ni ya matse na uku hatta balagha minni aljahda har sai da ya kai matuƙa wajen gajiyar da ni kuma arsalani daga nan kuma sai ya saka da wannan ne shuraihun alqadi rahmatullahi alaihi ya tafi akan cewa dalibi in ya kasa karatu bulala uku a ce mai ba a wuce uku ba kuma ba kuma abin nan ba za ka kawo ta nan ka aje ta za ka ce da farko ya ce idan ɗalibi ya kasa karatu za a yi masa kula da uku ko kuma yin yi laifi a makaranta shi a wajensa ba a wuce littafi uku ba a wuce bulala uku aka wuce bulala uku ko an ce ɗansa bai ji in ya tura shi makaranta ɗan ya daina sallah uzu billahi ya daina sallah baya sallah sannan ya daina zuwa makaranta an tura shi alkata an tura shi alkutta makaranta koyon qur'ani sai ya gudu ya bi yara ya bi yan farauta shine sai ya rubuta ya rubuta wasiƙa zuwa ga malamin ya kira dan nashi ya dan mishi jawabai sai ya rubuta wasiƙa sai ce gashi ka kai ma malamin sai ku tattauna da shi ashe wasu baitota ya rubuta masa يشير ترقى الصلاة لأقلب يسعى بها طلب الغوات مع مع مع مع مع طلب الفرار مع الغواة الرجس فليأتينك غدوة بصحيفة كتبت له كصحيفة المتلمس فإذا أتاك فداوه بنصيحة أو عظه موعظة الأديب الكيس yake cewa wai gashi nan ya zai zo maka da takadda kaman takaddar da almutalammis yake dauke da ita almutalammis shine shi ne shi ne wani mawaki ne a jahiliya da sarki ya rubuta wasiƙa cewa idan ya kai wasiƙar an an karanta wanda ya karanta wasiƙa ya kashe shi to shi ne sai a ce sahifatul mutalammis sai ya ce wa idza ra'aita iqabahu fasalasatu sai in za ka masa kuma hukuma kakka wuce uku وإذا بلغت ثلاثة لك فاحبس an kai kai ukun nan ka tsaya to shi a wannan hadisin ne hujjarsa cewa ba a wuce bulala za a ji dalibi a makaranta tun da ma'aikin sun sama an ce masa ikira da yi karatu ba faghaffani faghaffani faghaffani hujjarsa kenan wallahu alam فقال اقرأ باسم فقال سيتي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أو رواية da suke cin sayar Bukhari sai ya karanta masa ayoyi hudu a wasu riwayoyin da ba a cin sayar Bukhari sai ya karanta masa ayoyi biyar اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أما cin sayar Bukhari wannan shine hadisi na uku a cin sayar Bukhari kitabu badi'il wahyi ayoyi hudu aka fai amma dai ruwaye sun tabbata cewa ayoyi guda biyar ibn jarir al-qabari a cikin tafsirinsa riwayoyin da ya ambata cewa ayoyi guda biyar aka karanta aka karanta ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma in mutum ya kalla zai ga ayoyin sun zo akan tsari ɗaya ne duk suna magana akan karatun mun gane to shine wannan wannan yana nuna mana falalan na na Khadija radiyallahu anha tun kafin mu je ko ina a matsayin gashi ita ce take tanadan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai tafi da shi goben ya sannan kuma wannan hadisin tun kafin a je ko ina yana karantar da mu cewa wannan magana da bature yake yi cewa duk lokacin da kaga wani namijin da ya ci nasara to a bayansa akwai matar da ita ma ta ci nasara ita ta taimaka masa sun kwaikwaya ne daga wannan siya suka ɗauka cewa wani zai ci gaba idan Allah bai haɗa shi da matar kirki Allah shi taimake mu wallahu alam